أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم haka na yazo a cikin zuba annabi ba a hadisi ba cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ba ne albasha ba ne yawan albasha ba ne ba mu ba ma ya albasha ba ba da ba ba da yake Allah zai ce baya faɗa ba mu kan magana baya albasha baya da anta mutane maza ya kace yana faɗa ga ɗan yayin da zai maka ranar kawa zai faɗa maka zai maka ranar sai ce da shi yake mai ke gare shi ne kada fa ce dinu mujinsa da ya kace baya shi ne kuma shi ne fa ya kar abu ya aka mala yake sai sai zama ɗaukar hadisi a wannan ma'anar a shi ne mutum girbi kenan ma'ana dai ko bai kyauta ba to kuma sai kuma sai magana ji in ya iya ga abin da ma'anar ya san ai kalmar da kaza rubutu ko a jin ya cikin ne zuwa zuwa ai wallahi ta kaza to ai mutum ya ta kaza ta ba wai ka da jabi sai wani abu ne yake da fara to sai magana to kuma yake tsoron kada kuma kalmar da zama kuma ya yi ta kasa kuma za ka dace da irin wannan Allah ya amsa haka sai alƙawarin yau ubangiji sa alƙawari kamar da yake faɗa cikin hadisi ya sanya wannan wanda ya faɗa masa wannan su zama zakadar sarki ne gare shi jin kai ne kuma in bayan wani ibada kuma sai ce wanda duk na gaya masa kai wani to da zama haka ko kuma ya ma ya tabbata da ga wanda aka yi aka yi masa addu'a da ɗiban kiwa gare shi wai shi a shi ake tausayawa dan kada kada tsoro ya shiga zuciya zai tunda maza Allah ce tarbai ya minka ya zama koyin da yake yana yana damuwa to shi ake so dan a kwantar da hankalin sa da su dan sai shi da kai shiga cikin tsoro saboda yake maza Allah ya lanje shi da kuma zan addu'a Allah zai karɓa addu'a sa abin da zai dauke yayin shi kauna da da yake kauna dai zai kuma zai roƙon ubangiji ne na'am liman jaradahu ga wanda ya manzo Allah masa bulala ko fada masa baka magana a bisa gaskiya da hurta inda gaskiya Allah ya kafara gare shi da abin da ya same shi misali ne kuma abin da ya yi laifi an ta kona hukumatu da hukumatu kuma hukumatu da zama duniya da zama shi ne sabon wannan lamarin da gafar da gafara kamar da za su mana hadisi yake wanda ya samu wani daga cikin manjanan ka aka yi masa hukuma da shi a duniya to abin ya zama ka fara a wurinsa haka na jira to idan kake to shi kenan to me hadisi ma'ana hadisi zubairu wani nabi sallallahu alaihi wasallam da fara manzo a cikin da ya fara manzo Allah ya fara zubairu ya yi tafiya jayayya da wani sun madina a cikin wani makwararra haratu wato wani wuri na ke kira da haratu gudu ruwa hanya ta ruwa to ake ta ke kira da haratu kamar da ta kwarin gogon ai ka kwarin ai ka ga ai hanya ce ta ruwa ko amma sunan ake da kwarin gogon to haka irin wuri haka wuri yake sai ba sai magana ce ta shaya kai ne har sai ruwa ke da sau sai ba sai wato madina ya je da annabi da ya zama dan amma kare shi za a yi wani za a yi wani sarkan sai suka manzan da ya canja sai su doye su ya zubairu sannan ka shayar da kai zubairu ka tsare ruwan sai ya canza bugu da da da dan kamar misali da hakkin da zaka ce ka dan sun sauka sai ka da hakkin kamar baki daya gani kuwa jawabu ya mu zuwa sallallahu alaihi wasallama wa abu da ke da wani lamari fa a cikin a cikin ran musulmi da ya ku kwanto a cikin wannan isa sai shi a shi wanzu sallallahu alaihi wasallama ya kira da ne a farko ita ita da lafiya ba da hakkin sai yake tsaya a ba da hakkin sa abin da bayan kai saboda wato ruwan kan kai shi wannan mutum da yake mutum wasa wannan da yake rigima da ta ruwan ta cikin ruwan da ruwan da shige ba shi ma yana ana sai za a ba ka sha ba to shi da ke ka sha ga inda da sha to nan ya sha kai kuma sai buɗi ba ka sha sai ce a wai ai ba dan dan amma wato dan nan wato za a yi za a yi za a yi san kai yace da annabi dan kuma da abin da zaka kai da da sirri wala malam ya da shi dan bai da wannan ba ya zurba ba ya fada abin da ya kawo bai abin da bai jawa ba sai ba zan da ba sai ka cika kamar rike hakkin gaba ki ma ba za a saurara mana ولهذا ترجم البخاري na da masu zaka bari ya masara على هذا الحديث a bisa wannan hadisi باب babu kenan لا تسال الإمام المسلم idan imami ya ne a shirgi ما أبى sai mutum ya yi to حكم عليه sai a hukunci ko ba da shirgi sai a hukunci kawai
وذكر في هذا الحديث ya ba za a cikin hadisin فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه sai manzo Allah ya cika masa hakkin sa yayin nan وأنه ya cika hakkin da zuwa sai da zuwa قد جعل مسلم يسلم على هذا الحديث to wani da duk da wannan hadisin ma shine asali a cikin kaliya في الاتباع به a cikin koyi akwai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam في كل ما فعله a cikin duka abin da mutum ya aika a cikin halin fushi wanda ya cikin yadda وأنه cewa shi إنها أن يقضي الفاعل وهو غضبان ko da ke hana an hana alƙali fushi yana yin hukunci yana mai fushi إنه في حكمه سواء to hukuncin shi manzo Allah daidai ne shi a cikin hukuncin sa daidai ne a cikin halin fushi da halin yadda كونه فيه ما dan معه shi manzo Allah shi masu ne a cikin su ba inda zai isa rai وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا cikin manzo Allah cikin wannan إنما كان لله dan Allah ne ya yi cikin لا لنفسه ba dan kansa bane وما جاء في الحديث الجميل kamar yadda cikin hadisi da yi وكذلك الحديث haka na hadisi ma حكاية a مكاشفة cikin zakaya ga ukashin da ya aka yi din nan Allah ya ji da shi في نفسه akan kansa da yake zo ka zo ka rama لم يكن بتأمل ai ba dan gangaci bane ولا ود له wanda عليه fushi da kai akan sa din da yake sai na ukashin بل وقع في الحديث نفسه ya zo a cikin hadisin kansa ta sai na ukasha قال له ya ce da manzo Allah ولا بأس من ذلك الحديث ya zo da tunda ka ce kai kai ka ce dan Allah duk wanda ya sanna wasu abu wanda yake ke zo ya rama to tunda kai gani ya ka bi ka san ka da kin da ita ce لا أدري to ban sani ba da أم gangan kai أردت نظرا ما ko ka tabo kai ne ka da kafi ne قال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam إذا بالله ina يوم da bangare da Allah kai ka shaidu أن يتأمد رسول الله a ce manzo Allah ya ganganta maka dukan ka Allah ne bangare da wannan ذلك في حديث الآن haka na cikin wani hadisin ba na da balarabu kawai nan لما طلب عليه سلام الاكتساب منه yayin da manzo Allah ya kira shi auren sa قال sai يا عالي ya sai balarabu kawai yace قد أبوك yace أنفا ne muka ne yan gaba gare ka وكان النبي صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya kace kuwa sallallahu alaihi wasallam والرب ya buge shi ne da gurara تأنيبه بإيمان sau da ya lafiya da ragama tago manzo sallallahu alaihi wasallam مرة بعد ina iya ya kai sai ya zage shi kuma kama shi shi da sai manzo Allah ya ce النبي صلى الله عليه manzo وسلم Allah bai hana shi amma yana kama ويقول له ina jira shi ادرك ka je ka هذا tafi da bukata ka mana ويا ko ya ji ما فنراه sai sai bayan ya an ya fito sai manzo Allah ya ce
وهذا من صلى الله عليه وسلم ثواب wannan wannan wannan fa shine sawaba وموضوع أدب shine ko wani ladabi لمن لا يؤمن بالله ga wanda bai tsaya nan ga hannun sa ba لكن هو عليه السلام sai dai manzo Allah alaihi salam فقال ya ji ya tausaya إن كان حسنا da ya kace hakkin kansa ne من الأمر daga lamari فأبى har yayin wani gare shi
ما حديث سواد سواد بن عمرو
amma hadisin da wajibi na amrin نعم رضي الله عنه Allah ya dade shi أتيت النبي صلى الله عليه ya وسلم da zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam كان متعلقا ni na ja mutare sai قال manzo Allah yake كنت مرض war war shi ka saba وقع وقع kire kire وبجئني بكلمة جيري sai manzo Allah yake idan da ke da wani sanda a hannunsa في a بدني cikin ciki na فأوجعت sai na ji ciwo قلت sai na ce كفاك يا رب sai ki zai ki zai ki zai ya rasulullah فبشر بي عن بطني sai manzo Allah ya yi cikin sa إنما له صلى الله عليه ai sai وسلم manzo Allah ya bige shi ne بمكان saboda wani abin ki أو da ya gaji da nan ولعله لم يجد له wani watakila ma bai rubin da dukan nasa ba da ita can إلا تنبيه sai da faɗakar da shi ne فلما كان منه جاء yayin da akwai cutar da yake ciwo لم يكفره kuma za a bai haka ba لبسها من sai dai الذنب gwargwara shi zo kar- zo karama على ما قدمنا kamar da muka yi maka dana shi zo karama على الساعة ina sha Allah وما أفعله صلى الله عليه amma ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam na duniya وسلم نعم حكمه da kuma فيها a cikin sa من شرك الحاكم da kake an sabo والمكروهات da awa bin ki ما to قدمنا abin da muka bata da shine hukunci ومن جواز السهو ina da halatta da muka zuwa da kuma yin kure a ببالها cikin ba'alin da ما ذكرنا abin da muka ambata كله dukkanin da ne غير كاره ba mai suka da cikin annabta annabta annabawa بل إنها لا فيها ألم dan منه wannan abin da najirci ne إذ آمة أفعاله din yawancin ayyukansa على السلام abin da makara hali da والسواد kasarta بل أكثرها bari yawancin da ne كلها ko dukkanin da ne جارية ya gudana sai wajen ibadu والقرآن da ibada لا بل abin da abin da muka bayyana إذ كان صلى الله عليه وسلم dan manzo Allah sallallahu alaihi لا يعود إلى نفسه ba ya riko gare da kansa ila larurata sai da ruwansa amma yakinu ramata bihi ga abin da zai da wajen nan na wajen zai da wajen ransa bihi mata aka dace wanda akwai tsara zatin a ciki yakinu ya ya wanda zai wuta abin yin zaɓe a cikin ta wa yakinu shari'a da zai da shari'a sa wa yakinu ya shi kwanta al'ummar sa ma kana fi ma bainahu wa bainan nas abin da kun zauna kanin da mutane a cikin mutanen ka bainal ma'rufin tsakanin aikin alheri ne da yake aikatawa aw bi'al ko aikin alheri ne da yake yawan kaji aw kalal ko da sai ne mai kyau da yake da aiki aw yusmi ko ya ji da shi aw ta'allum shahidin ko taro ko taro wanda ya zafi aw qala muqanin ko jayayya mai jayayya aw mudara da hadin ko da rarra suka mai hasada kullu hada duk wannan la yakun bi tani al-amali ba su kwana da da da magatan ayyuka منتظم بالميزات وزائد العبادات mai tsaruwa sai matsar ka kakken nan wani wani kuma marubutan nan na ibadu وبرتان المعالم في أفعال الدنيوية mun gane mun gane kai na saba wani sa cikin ayyukan na duniya جاهز لإجلال da ban الآراء saba halaye ويؤدي للأمور أشباهها yana tare da larura makamantanta فيركبه في تزعمه in ya in yin zan wanda zai nema karuwa abin da kuma kusa da sai mun sai mun zala a limara sai a wuce ki في أسراره الرائعة zai tafi tafi sai a wuce guwa ويركب قبلتها yana kawo ba ina wuce guwa kuma a fadara في أمارك في معارك a cikin fagen fama دليلا على الثبات dan da da wani abin tabbata ويركب yana الهائلة hawa da kai في دعاء yana tara dinka يوم da الفجر ranar fujita وإجابة da an السائل sami kururuwa yana neman taimako
وكذلك في لباسه haka na tuwa kuma wajen daura hausa وسائر الأعوان tsara halayensa يعتني به في كبار والكبار babbar wajen idinar masaloyinsa da ba وكذلك su ana kwallo samun ke guda biyu يفعل إلى haka na yake ka aiki aiki yake aiki da aiki من أمور الدنيا daga lamarin duniya وعلى منهم don taimakon al'ummarsa وزيارة don gyara al'ummarsa وقرار لله
da kuma don ci gaban kansa kasa wajen sa'a wata وإن كان سلنا غير الله wanda yake ya kace yana ganin wani abun da ba wannan ba ya fi wannan كما يدرك الكلمة لهذا kamar yadda wani aiki don wannan kuma yana ganin aikatan yaji amma sai ya sai ya bari ويفعل هذا kuma yana aikata wannan ma من أمور الدين a cikin laura na addini ما له من amma abin wanda Allah bai zaki ne في هذا الوجه a cikin ɗan fuskar ko kai ko ka bari to sai sai كخروجه من المدينة kamar ku tashi da madina yau da yake ta wajen mutu وكان ملعبه أتاه النصر أتاه to ai da shi mu zara shi ka san zaki a wurin ka kuma yanzu yakin sai aka je gudun can kuma
بركه قتل المنازل ko ya baka da kaje mu abakai هو على يديه kuma da hali yana kan yaqini daga lamarin su kuma sai ya san kuma ya san munafikan ne amma kyalin saboda ne dan taro kan wadansu dan kiyaye mu ne da karama da kuma kin kada mu da su rinka cewa sai annabi Muhammadu yana kan babansa kamar da zuwa cikin hadisi da aka ce manzo Allah ya kaura kai kuma kashi manzo Allah ya yi ginin Kaaba abin da kashi annabi Ibrahim dan kiyawa da duka da Qurayshawa saboda jiwa su wajen in ya canja ta dan su ranka da fitar zukatan su dan wannan dan mutum yin abin gabata wannan na gaban su wanda suke sa addini suke da yadda tuntuni da ahalin su suke kin masu addini
فقال لهذا ya mu daga na an sha Allah ya jira gare ta a cikin hadisi ingantacce لا يتسامح به ba dan ko san ahadin ka musa da cewa da ka musu musu ba da ka ka musu ba da na shi da aikin Allah abin da shi Allah Ibrahim da yadda yake da nawi da shi. ya kace yana ta yana aikin aiki ko sai ya wanke dan suna cewa wani aikata ya fi yaji kamar shi roza da kuma bayan ruwan badar zuwa mafi kusanci da saboda kamar da abokan gaba na kurishawa kamar da fadar sa'udu ma da wasu wani lokaci da yake da abin da ba da bayan na fuskanci shi ne fuskanta daga lamari na ni ma da na yi ba da na ga da mutane sun sun zo shi ibra da yi ne to in kai da sadar su da wani to da ni ma da yanda kuka yi ne da na ba da dama da ban da ban zo da hadalan nan da ba yana cikin fuskar kabiri da abokin gaba saboda zai karo shi yana hakuri ga jahili ya ce da shi ina da shirin mutane wanda mutane suke da shirin sa ويقول له الرجاء yana ba da muku ɗaya gare shi يا أحب إليه فإن zai yi da shari'a sa gare shi da kuma addinin ubangiji da kuma sai da da haka sai ma shi ma su kyauta a rakin sa
wai da wallahi mun zai yi ma da wallahi yana jimin da gidan da wanda ga hidima yake yi daga gida daga aikin gida sai mu zalla shi ma ya kansa wai da mabdi malakatu wai haka da kawai shi na a cikin jama'ar sa sana da zuwa ne sai abuna ba zai bayyana gare shi ba daga gefen sa
ba ta da an ala ruwan da za a yi da sai ka je kawai su ne da fada abin kan masa abokan zaman sa wai da ta kuma da za kuma yana magana da Allah abokan zaman sa awwalin da zancen na farko
wai da ajabu yana yi mamaki da abin samuwan da ake wajen ana wajen jiwa sai mu zalla shi ma na mamaki kuma abin da suke dariya jiwa sai dariya
garwati annabi shi sake fuskar da yawo da mutane da adalin da yawo yawo da mutane la yatakin da a bishi ba da birni ولا يكون عن الهدي ba shi ta gaban gaskiya ولا يكون عن الهدي ba ya koya ga abokan zamansa يقول yana faɗi ما كان النبي أن تكون ai ba ya zama ga annabi zama yana da sabanin ido abin da yake zai faɗa ba shi da zuciyarsa ba ya kamata قلت idan kake to yan uwa أمام أنا قولي me ma na faɗin da dai faɗa da na Aisha Allah ya daidaita الجاهل shi عليه wani mutum ga dole shi ko sai manzo Allah ce dan da ya mugunta manzo Allah ya faɗa haka.
فلما ya da shigo على لو sai manzo Allah kuma zana su magana mai taushi kuma ita ya suke daga ida da karin قال tace فلما yayin da kuma manzo ya mutum ya fita سألته عن sai ذلك su bai jini ya rubuta shi mutum da gaji abin da kawai da aka bai kuma yanzu ya shigo ga abin da kawai قال إن من شر الناس ita da shirin mutane من تقاوى الناس wata mutane ne kiyasa don shirin sa shi ne kowane
وكيف جاز أن ينزل له da ya halitta ya halitta gare shi إلى ما يقول ya saba ya bayyana saban abin da ya boye ويقول في جاره ما قال da faɗa a cikin fi mai في جاره a cikin ba bayan sa ما da قال faɗa abin da ya faɗa
جواب to jawabin da zaka yi an yi tambaya الذي له cewa aikin manzo sallallahu alaihi wasallama قال استئناف ya kace yana taro kai daga irin sarki so a kara kara wani mutum so ake shigo cikin addini وتأييد بنفسه ana so da da masa rai ليس مكان الإيمان dan imanin sai tabbata ودخل في da الإسلام kuma musulunci ووليه saboda sababin na haka ويدخل الأسوأ ويدخل أتباعه masu mabiyan mabiyan su na cikin musulunci na cikin musulunci saboda sababin wannan taro kan da aka yi maza ويراه مثله to haka misalin da ya gangi وينجذب بذلك إلى sai ya الإسلام yi zuwa wani zuwa musulunci ومثل هذا a misalin wannan ma على هذا الوجه a bisa wannan fuska
قد خرج من حد مداراة الدنيا ya fita daga haddin bayan shi ga duniya إلى سياسة الدين zuwa siyasa ta addini وما كان يسأله ya kace yana taro بأموال الناس dukkan dukiyoyin Allah وعائدته wanda ke mai yawa وكان بالكلمة to الطيبة ya kuma ban da kama mai sauki kuɗi ma zai ba dan dan a jawo hankalinka a baka a baka a baka ka da hankali to wanda ko kala mai daɗi ba
قال صفوان da kwari yake gaji masa kwari yake wallahi قد عاداني wallahi manzo Allah ya bani وهو أبر عنه إليه wallahi duk duniya wanda yake kira sa ماذا يجيب ya bani ya bani zai ko bani ya bani sai da ya zama فقال abba أبا إليه sai da zama duk duniya ba wanda mutum sai shi A ya ka saka
قوله bada da bada za cikin zai yake dallan ya mugunta هو غير جيبة a wannan ai ba da abin da ya faɗa haka بل هو تعيين ما علمه ai tana farin abin da yake akan sa ne لمن لم يعلم to wanda bai sani ba ليعذرها له zai yi tsaron halin sa فهذا منه kuma ya tsarme mu gare shi ولا يوجد الجانب kada amince da sasannin sa والذي duka amincewa لا سيما ba da tsara shi da ba manzo Allah abun bi ne مطبوعا kuma abun bi
ومثل هذا misalin wannan جاء علينا بغرته ya kai dadda ruwa ne دفع بلاغته na da wata cuta لم يكن به ai bai bayar da aka yi ba بل كان جائزا ai ya halatta ko da halin mutum halin sa ne ba da mun ba kai da shi ne بل واجبا به على ai akwai lokacin ka wani halin mutum wajibi ne a ba da lokacin عادة المهاجرين kamar yin ba hadi din Allah ka ba da shi a wannan ka ka din sa a jarar ai ba ba ba ba yi kai da shi ba في تجربة الرواد ina cikin zuwa masu ruwa za ta wani mai ruwa ne da ce wannan ba ka a ce a jarar ne ba fasiki ne المدركين في شهور ko bai san biya cikin shaida zo shaida ta wannan abin adali sai a ba adali bane mashayi ne عندنا idan ka ce وما معنى المبذل me ma'anar mai mai mai mai mai- mai mai rikitarwa الوارد فيها كما mai zuwa cikin hadisin barira من قوله صلى الله عليه daga wata manzon sallallahu alaihi wasallam لا عائشة daga na Aisha وقد عبرته ta ba da labari أن قوانيها بينة ta barira na barira أبو بيعها sun ki sayar mata sun ki sayar da ita إلا أن يكون له ولا sai dai mulki na su ne haka suka ce قال لا حول ولا قوة إلا بالله sai manzo Allah ya ce da ita wai ki اشتريها je ki je ki je ki zo ta barira ne تنقي لهم ki ta الولد samu wani ce فعلت sai ta aikata ثم قام عجيبا sai ta ji goyen bayan sai kuma Allah ya yi gudu ba قال sai ce ما بال أقوام ne halin jama'a يشترطون شروطا suke shaɗa sharuɗa ليس في كتاب wanda ba su da samun Allah كل شرط da sharadi ليس في كتاب wanda ba da samun Allah هو باب wannan sharadin ba ta ce ko an yi da bai ba النبي صلى الله عليه to وسلم ga kuma Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam قد أمرها بشرط ya ya ji an ya ce wani da sharadin daga yau suna da wani ce نعم وعليه باب kuma kan wannan sharadin suka sai da suka sai da su wadira din ولو راه ba dan wannan ya shine ba dan ita Aisha ta yi da wannan sharadin ba Allah madani ما بال wallahi da wannan da ita ba daga sai da wannan wadira da Aisha يجيبها kamar da da Aisha ta kan da sai da ita ba فشرط ذلك har sai da sharadin da wannan gare da ثم أقله صلى الله عليه ko وسلم kuma zalla bayan ya sai ba ta wannan sharadin to me za ka yada وهو قد حرم الفشاء shi kuma ya harata ko ya harata ya harata ya harama ta algus والهديات da yaudara a cikin gidi ya ce haramun ne to ya aka yi haka har kama an yi yaudara gidi ko an yi algus ko to shi kuma za a hana wannan
فعلم to ka wanda ya wanda sallah ko ce da shi dan wa وكرمة ya الله ka ran gare ne عن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo sallallahu alaihi wasallama من الزهر abin da ka cewa ne أما يقوم في بعض الجاهلين abin da ka abin da ka cikin zuciyar jahili daga wannan النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك haka kuma zalla da kuka gwantananka أي أنكر قوم من هذه الزيادة wasu wasu wasu mutane sun da sun da shi wannan dadin ma قوله da yake wani ita ila hu wala a wata hasu ba babu ita ila hu wala din nan shi nan babu wannan kalmar a tasu ba ya hadisi ليس في أبنائه مثل هذه saboda babu a cikin wajen ta farko ne babu wannan kalmar to in haka ne ina rumu kuma sai zai magana kai وما جاء to inda ita din ma على كذلك shi ma inda ita ba ita ne akan naka ba إذ يقوم له ai ji ai ma'ana da yake ita ne lahu wala ki tattata lahu ai alaihim wala ai akwai ita lami mai zuwa ala ba ba wani shi akan su ne ba ba su ne da shi ba abin da ake yi kenan ai da Allah ma ya faɗa a Qur'ani أولئك لهم اللعنة لهم لهم فيها أولئك عليهم لعنتهم الله لا يجي ما على يا دما في مساء الفلك إن هم فلا هاي بعد هذه
قال هذا فأبي ذو أنه يستدعي عليهم لا الولد يجد دولة على أكم جريش كيجي دولة كيجي وهذا لا يجاوب دوبا هم مغنا ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم فأبي تجي كده كم يزام الله كума إذا أي أحد يا يوا بيكو يا رب ملا إذا كان يزام الله نبي كده شرطة هو نشر نشر إبا كده إبا بيجي كده الله ونشر ما تجي كم يزام هذا وعنه أكيد هو شيء أبدا يوا هو نندي ما سلف له saboda sai da abin da suka da suka riga da suka da ya ba su yaki من شرط الولاء da suka الأول ce suka ce suna da suna da wani su je manzo Allah ya kai da magana mutane su zai irin wannan
وجه ثاني su suka da yu أن قوله صلى الله عليه وسلم kada manzo sallallahu alaihi wasallama يشترط لهم الولاء kiran da wani kiran gare su ليس على معنى الأمر ba bisa ba wai ba horo bane لكن على معنى التسمية wai ma na ita da horo la amla ko ki san na ko ki ga diddin ne ba wai ba wai koyon ta bai ba magana ce ta tafiya ko kin yi ko ki ba na'am ولكن da sanarwa أن شرط kiran kiran الولاء da gare su ba لا ينفع zai musu amfani ba بعد بيان النبي صلى الله bayan bayanin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya gare su gaba عليه وسلم cewa wani ya tabbata ga duk wani yanki ne da wani وأنه تعالى kamar ta yi da shi شرط أولاده ko jan ko kin san na ko bin jan ka ba أنه شرط الولاء cewa jan ne ban tsammani ba لا على أو داوم yanzu a zuwa wani dawo da yanzu da wani za وجميع النبي صلى الله عليه وسلم kun samu zana da ya gare su kuma da kwakwalwa su da ya ga wannan su ta wannan
يدل على علمه حول هذا ai ya nuna cewa a ce sun san hukuncin ne su amma su sai ake da sanin nazuwa tun gaba wannan
الوجه الثالث sun ta na uku أن معنى قوله fadin sa fadin sa kitar da wani ki gare su أي أنه له له الحكم ai ma'anar ki bayyana mai ma'anar da ita ne wala ki bayyana musu yan hukunci wani ce da yake ki bayyana musu ma'anar da ita ita ne ki bayyana ne وغيره له له ki bayyana sunansa أن المعنى cewa wani shi dai إنما هو لمن بعد shi ke nan abin da ki bayyana musu wani wanda ya jiki ne da wani shi ثم بعد هذا sannan bayan nan قام هو صلى الله عليه sai وسلم ku zala shaji مبين ذلك yana bayyana wannan yana tsurusawa abin satsawa abin da ya gabata
إلى to idan aka ce kuma ya ɗauka ما معنى ne ma'ana yake su alaihi salam da ya ga dan wanza على الكفاية في أهل ya yi da sanya abin da abu shayarwa na cikin kayansa da ita aka rike abin da sunan sata وما جرى على الوجه da abin da ya gaya masa ‘yan wanzu a cikin wannan قوله da faɗin su na annakum la ai ce ku hakuka ku barayi ne
walam yahdi ku ba ji ba za ta ce ba amma sai aka jaga alam idan ya ce to wanda ya tambaye wanda ya ce to aka yi haka to kace Allah ya girma ka ayata ita aya dalla ala anna fil yusufa ta ta shi da aikin annabi Yusuf kana min amrillah Allah ne hore shi da yi yawmi ta'ala fada ka sabo fada saboda Allah ya cewa yi kana kunna aka yi wakana muka yi tashi da Yusuf kana ya wa ahadi bai kace zai rike dan wasa mafi dillin maliki sai Allah ya zo bai kace ya yi ba to da kaga Allah ne fada maka kai
fa ila kana to kana idan ku haka ne la ta'ala
a to za a yi tare ba tunda Allah ne sake ai ba wani wa zai magana kan manzon Allah ba zai tsora maka ran kauna ba ba ba eh to za ka abin da kike jaru ma cikin kenan don ku san Allah ai da kuma cikin sai sai Allah sai Allah Yusuf ya kai ya kana dan uwan naka in dan uwanka ne kake bakin ciki sai da ka guda haka abin da guda haka zai bayan wannan sai kace abin da abin da ya zaki da shi ne da kwaɗayin sa ne a cikin ma ya sani kuma domin da an san da shi kuma ya san ƙarshen alheri gare shi da zubin san nisan da mummuna da cutarwa an gare shi da zalika da wannan amma da shi ya kona karafa da yake ko da ko da suka ce to ai to ai an ji an ji ai fi irin ai ce irin da kuma sai kuma ya ku fara kala ko ba yi ai faɗa ga ko ba ba wanda bai tuni ba ba ko wanda zai ga kan wanda ta ce zai ga kan wanda da ba ya zai wato abu da da gogare wai wai ban da ya saka da rubutu kari din ba da rubutu ne ba ban da su din gudan da cikin wannan magana ba ke ko kuma da ko sai da fadin ma in an ce zamu tawili kowa ya fadi mazan can yanzu yana da abin sura halin abin da ake san halin ne da ake yi aka ce ake an kada hakika an ce ya faɗa wannan da ake su kabla kabla da yusufa da suke ga annabi yusuf da sai da sai wasu suke din nan gare shi kila gwanin wannan ma ba aka faɗa ولا يلوم من الأنبياء ba ba ba ba mu ji- mu ji kira annabawa ما لم يأتي ab- abin da bai zo annabi halu ba abin da suka faɗa ba za mu ji sun faɗa ba فكان لنا لا a ce a ce ana mahukunta to a ce ya faɗa za a ce mahukunta to bai faɗa ba
ولا يلوم في جرار أن التي yin hanzari ga ga zuwa to kamar kowa wadansu su ba ba ba zai zama ba an annabi da zama cikin yin hanzari wani ya fi magana to amma wani yayi na zama da shi ya zama kare da mana Allah saka
هذا الباب